min baitul maqdisi yamma da baitul maqdisi wadda suka yi da awa cewa ai sallar nan yamma da baitul maqdisi albirru annahu albirru shine nagarta wanda tsara da tsara kuma suka zama su suna yin sallah nawal mashiriki wajen gabas inda rana take fitowa wadda au annahu albirru suka yi da awa cewa ai sallah wajen gabas wai wannan shine aikin nagarta nazala sai aya ta sauka raddan alaihim dan ai musu raddi a nuna musu cewa wannan abu da suke dauka cewa shine nagarta ba shine nagarta ba ba shine babban abin nufi a ga ya samu daga mutum ba a ga abin da ake nufi a ga ya samu daga mutum in haka ya samu shine za a ce ya zama nagari ya yi aiki aiki wanda yake nagari laysa birra an tuwallu wujuhakum kuce za ku ringa juyar da fasakun ku in za ku yi sallah fi salati a wajen sallah kibalal mashriqin wajen gabas wal magharibi ko a wajen yamma wannan ba shine nagarta ba ba shine wata bajinta ba ba a walakin albiru sai dai aiki na nagarta aizul birri wato wanda yake ya yi aiki na nagarta man amana billah shine wanda ya zai imani da Allah hakikanin imani da Allah ya sifanta Allah da dukkan sufofinsa yadda cewa Allah yana tare da shi a duk inda yake cewa duk abin da yake yi fa a gaban Allah yake wanda wannan shine wato imani da Allah wanda yake ya kai matsayin muraqaba bawa ya zama yana duban cewa duk abin da yake a gaban Allah yake wal yawmil akhir yayi imani kuma da ranar lahira ya san cewa ranar lahiran nan tana tun tafe kuma ba makawa za a yi masa hisabi akan duk abin da ya aikata a wannan rana wal mala'ikati ya ba da gaskiya da mala'iku ya yi imani da baki ɗayan mala'iku wal kitabi wanda a cikin su wasu Allah ya ambata wasu ko Allah subhanahu wata'ala bai ambace su ba sai dai bai ambaci sunayen su ba sai dai ana bukata dai bawa yi imani da dukkan mala'ikun Allah wanda yake rukuni ne daga cikin rukunan imani wal kitabi ya yi imani da baki ɗayan littattafan da Allah ya saukar duk wani littafi da Allah ya saukar ya zama bawa ya yi imani da shi al-kutubi wannan kitabu ko da yake an kawo shi mufradi amma ana nufin jami'i kamar an ce al-kutubi dukkan littattafan da Allah ya saukar wannabi'ina ya yi imani da annabawa ya ba imani da baki ɗayan annabawan da Allah ya aiko idan bawa ya zama a cikin annabawan da Allah ya aiko bai imani da ɗaya ba to ya zama kamar bai imani da dukkaninsu ba dole sai ya yi imani da baki ɗayansu wa atal mala ya ba da dukiyarsa ala hubbihi fi tadawi bayarwa ko ta tadawi ba wadda take ta farilla ba tare ko da cewa yana son dukiyar ba wai sai mutum ya ci abinci ya rasa yanda zai ba sannan kuma ya ringa neman almajiriya ba a'a ba wannan ba yana son yana son abin ya ɗauka ya bayar ya ba ala hubbil mali bisa san dukiyar tare cewa ana san dukiyar auhu billahi ko ko shi da dukiyar dan san Allah ba shi da dukiyar don ya rubuta a jiki ai wani ne ya kaza ba wani ne ya kaza ba in an ga wannan shi an biya shi in an ga wannan cewa shi yayi to ai an biya shi a'a ba yi dan haka ba ya zamo yayi ne dan Allah tabaraka wa ta'ala in ko yayi dan Allah ai Allah yana sanar da shi ko mutane sun gani ko ba su gani ba Allah ya gani lakin Allah ya shadu ya ba da dukiyar ga zawil qurba wanda suke mai abuta zumunci yan uwa alkarabati ai zumunci wale tama ya ba da dukiyar ga waɗanda suke marayu ya ba da dukiyar ga marayu almahawiji wanda suke cikin bukata ko almahawija almahawija mafuli ne ko wanda suke cikin bukata wa qaddama zawil qurba aka gabatar da amatan yan uwa lianna ita domin su yan uwa a basu a furalu yafi ‘yan uwa a ba su ai ya fi daga a bayar ga waninsu a bayar ga ɗan uwa ya fi don ladan ninkawa ake ga ladan sada zumunci ga ladan sadaka kuma ko da zaka ce wadda take wajiba ai a iya bayarwa ga ‘yan uwa illa iyaka aka ce ba a son a ce ‘yan uwan kaɗai aka ba illa kuma yan wanda za a basu daga zakka wanda take wajiba wa'anda ce da su bai zama wajibi akan mutum ba amma wanda yake ce da shi wajibi ne akan mutum wannan ba daidai ba ne a bashi daga zakka wa bana sabili wal masakin da almajira al fuqara wanda suke cikin talauci wabda sabili ya bayar ga waɗanda suke matafiya almusafira matafiya awin raifa ko ko bakon da ya wasa ilina wanda da girmama bako babban lamari ne a addini man kana yuminu billahi wal yawmil lahiri falyukrim raifahu wanda yake duk yayi imani da Allah da ranar lahira to wajibi ne fa kansa ya girmama bakonsa lalle ne girmama bakonsa wasa ilina ya ba da dukiyar tasa ga mabarata allazina alja'atumul hajatu wanda bukata ta bukatar da su wanda bukata ta kai su ga jallin su yi roƙo ba wanda yake mai da roƙon sana'a ba ra'a ba wannan ba wanda bukata ce ta sashi roƙon to ya bada dukiyar ga irin wannan kala bazala alaihi salatu wassalam ya ce wanda duk ya zo ya roƙe ka to yana da haƙƙi a kanka lalle ka bashi wannan hadisan yana cikin hadisai mashurai amma malamai da yawa kamar imam ahmad ibn hanbali sun ce hadisin bai da asali imam ahmad ibn hanbali ya ce akwai hadisai guda uku da ake yawan faɗar su a cikin mutane amma ba su da asali wanda ɗaya daga ciki shine lissa'ili haƙun sai yau musumikum yau munaharikum ranar da ku tashi da azumi a irin wannan ranar za ku tashi da wato babban sallah to shi ba hadisi ne da yake kewayo a cikin mutane amma dai bai da asali in ji imamu ahmad to wafin riƙabi a ya ciyar a wajen yanta bayi fita halisiya a wajen kubutar da bayi bai alatil mukatabi da ta taimaki waɗanda aka ɗaura wa fansa bawa ko bayin da masu so suka ce in kun kawo kaza kun zamo yaya shi wannan da ya yana da hali ya taimaka wa bayan nan suka biya abin da iyayen gidan nasu suka nema daga gare su da suka zamo yaya to wanda ya haka shine aiki na nagarta ko ka fanso wa'anda kafirai suka kama ko ya sai bayi lil'irki don yantawa gurbatan a matsayin ibada ya ringa haka a matsayin ibada to wanda ya haka shine nagarta malamai suka ce yana daga cikin ci da dukiya a rikari ka samu mutum wanda rayuwa ta kai shi wani matsayi ta kai shi wani mummunan matsayi matsala ga jari ya kare ga shi a gidan haya yake ga shi wala Allah ana shirin yin bikin yarsa ga masu bin sa bashi ga shi to da irin wannan kaga an shiga uku ya zama ba bawa bane amma har gara bawa ma bawa ma bi shi kwanciyar hankali ba bawa bane amma sai zama bawa ya mutum ya fada wani matsayi mummuna gida ana ya fita ko ya biya kudin haya ga lokacin biki ya taho ga jari babu ga masu bashi a kasuwa sun zo wal ya zubi to irin wannan a yi masa wani abu na bajinta wanda za a sa ya zamo bangarori da yawa ko wani bangare daga cikin bangarorin nan ya ga bayansa ce an biya masa kudin haya gaba daya da ake bin sa kaga ya samu hutawa ko an bashi abin da zai ta jizin yan nan tasa kaga ya samu hutawa ta wannan bangaren ko a ce an bashi abin da zai jari an bashi an ya samu hutawa ta wannan bangaren to sai zamo ladan ba kasa yake ba da ladan wanda ya fanso bawa ko ya yanta bawa domin wannan hakika ko da dai ba bawa bane amma ai bawa ma fi kwanciyar hankali wa aqama salata ya tsaye da sallah wa atar zakata ya ba da zaka almafurur ta yi wayanda aka faranta ya tsaye da ta a baya an yi magana ciyarwa ce wadda take ta nafila amma anan ana magana ne akan ciyarwa wadda take ta farilla wal mufu da bi ahadihim wayanda suke tsayawa suka alkawari alfu wannan almufu da din adafi ne akan man amana wanda suke nagarta su ne masu cikawa da alkawari za a ce za a gamu da su karfe goma karfe goma suna nan ko za a gamu da su sha biyu sha biyu suna nan ba wadda sai ba sai ba karfe ɗaya ba zo yana ta gosu lure ko kaza da kaza bayan ya sauko ya kasar take duk da ya sai ya kasar take ai wajibi ya tanadi yadda zai fi karfin wannan abu ko kowa ya san yadda zai abu ya zamo ya zama daidai duk wani hanzari balil insanu ala nafsihi basira balil insanu ala nafsihi basira ai mutum shi da kansa ya san abin da zai ya zam daidai ya san abin da zai yi ya zam daidai to wa idza ahadullah wakacin da suka yi alkawari ga Allah alkawarin da suka yi ga Allah su wa Allah alkawari kullu za su yi istighfari dari da safe to suka dore akan wanda istighfari dari da wasu wa Allah ista alkawari kullu za su yi salati ga Adam sallallahu alaihi wasallama dari da safe ko dari da yamma suka tsaya suka ringa yin haka wannan alkawari ne suka yi wa Allah ba wanda ko yake san a cika masa da alkawarin da aka yi masa irin Allah ta baraka wa ta'ala shi yasa wanda diye irin wannan alkawarin ai ya tsaya cika mana zara yi dai Allah ta'ala fa dudiyo musamman ya ce ya ji ya gani shi lalle ya zama dole a kansa ya to ya kokari ya ya kokari ya kai ya yadda da surutu masu surutu cewa waye ya ce masa waye ya ce masa ya zama wajibi a ga nasoshi na Qur'ani yofuna bin nazari wato aufu bi ahadillahi iza ahadtu wa aufu bi ahadillahi iza ahadtu yanzu dan Allah wanda yace zai istighfari kullun dari waye wa alkawarin kai yake wa istighfari ko wani ba Allah yake wa istighfarin ba ba ga Allah yake istighfarin ba waye wa alkawarin kenan Allah yayi wa Allah ba ya ce wa aku bi adillahi za a hatun ba to wani yanzu ya ce ai ba sai kai ba ai ba daidai bane ma a ce ka ce sai kai wannan a wa awin nasa ko alkawarin da suka yi ga mutane alkawarin da suka yi ga mutane wasabirina nusiba alal madi ana sarci wannan bisa yabo wala mi udab ba a kawo aka ba ya dafe ba a ce wasabiruna ba libayani farlis sabari don a nuna fifitan haƙuri ala sa'ir al'amal basu sauran ayyuka haƙuri kan aiki ne wanda yake ya fi duk waɗannan ayyukan ma ɗaukaka wajen Allah shi yasa su masu haƙuri aka ce ana biyan su ladan su ne ba iyaka inna ma yi wa fasabiruna ajrahum bi ghairi hisabi masu haƙuri ko fil ba asai da halin tsananin shiddatal fakari tsananin talauci lanar ba a sa fil amali domin irin wannan ba a sa'u yana afkwa ne a dukiya warwar rai da halin rashin lafiya halin da jiki baya jurewa amma dai tare da haka suka ce sun ji sun gani abinda duk suka ce za su yi bara sai sun yi fil abdani a jikuna kalmar rari kamar rashin lafiya wahinal ba'as da halin tsananin sanda yaƙi ya tsananta shiddatil kitali wakati shiddatil wakata wakata shiddatil kitali wakacin da yaƙi ya tsananta fi sabilillah yaƙin da ake ko don taimakawa addinin Allah ba yaƙin da ake don a kare wata manufa daban ba manufar Allah ba ko yaƙin da ake don a kare ƙasa ba wannan ba a yaƙi don a tsaye da tsarin Allah tabaraka wa ta'ala shine abin nema ulaika almasufuna bima zikira abi wasu fantawa da aminan da aka ambata allazina sadaku su ne wanda suka gaskata fil imani a wajen imani wadda ya ilbir da da'awar nagarta an sun ce su nagari ne to hakika su ma nagartan ne ma abuta aiki nagari ne wa ulaika humul muttaqun masu wannan hakika su ne masu tsoron Allah masu masu masu jin tsoron Allah Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa su ne lalle za su ga kyakkyawan karshe tunda an faɗa والعاقبة للمتقين والعاقبة للتقوى to wannan ma kana min al-arabi yayin da ya zama a cikin larabawa akan samu a zamanin jahiliya wallahi rafil kisasi al-musawata wanda bai yadda da musawati ba a wajen kisasi bi abdin illa hurra bari da za a kashe masa bawa cewa zai shi sai dai a bashi da ko aka kashe masa mace sai ce shi sai an bashi namiji wala bi wahidin baya riko kuma da makaɗaici illa bi muta'addidin sai ko mu ko wala bi hurri in da ne aka kashe masa illa muta'addidin sai a bashi ƴaƴan da yawa in an kashe masa ɗa ɗaya to ba ɗa ɗaya zai nema ba zai ce sai an bashi ƴaƴan da yawa ko sai ya kashe ƴaƴan wanda suka kashe masa ɗan guda ɗaya ya kashe ƴaƴansu da yawa
sai wannan aya ta sauka dan radi gare su aka dawo da su ilal musawati zuwa cewa a tabbatar an samu musawati a wajen sakayya tare da cika haƙƙin a tabbatar an cika haƙƙin wanda aka kashe ba tare da an zalunci wanda ya kisan ba to
أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن عطي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك خفيف من ربكم ورحمة فمن اهتدي بعد ذلك فله عذاب أليم ya yi wallazi na amanu bangi subhanahu wa ta'ala ya ce ya ku wa'anda suke mummune kutiba alaikum alqitalu an faralta muku kutiba ma'anarsa furira an faralta muku daidaita ayin mumasalatu daidaita fil qatla a cikin wa'anda aka kashe wasfa dangane da sifa wa filan da aiki ya zama wanda za ku kashe daidai yake da wanda aka kashe a sufa kuma yanda za a ba a kashe shi irin yanda ya bi shi ma ya yi kisa in aratumul kisa in kuna nufin cewa sai kun yi sakayya ba za ku yafe ba li'annahu gairu wajibin ta'ayina domin sakayya nan ba ta wajaba masa fuskar ayyanawa ba ba a ce dole sai an yi kisasin ba amma a iya yin kisasin za a iya karɓar diya a iya yafewa ba tare da kisasin ba ba tare da karɓar diya ba alhoro wanda yake da in aka kashe wanda yake da in ya kisa ya kutalu za a kashe shi ne in ya zam wanda ya kashe da ne in ya zama wanda ya kashe ɗa ne walau walidan ma'awadadihi ana kashe fa duk wanda ya kashe ɗa idan ya zama shi ma ɗa ne ko da ko uba ne ya kashe ɗansa amma fa in ta bayyana kasdul katali idan ya zamo a fili in ta bayyana kasdul katali idan nufin kisan ya zamo ya fito a fili ya zamo a fili yake uban nan ya yi nufin kashe ɗan nan ne ba uba ne ya zo da kuskure ba wani ɓangaren kuskure a ciki ina misali bi an arja'ahu kamar ya kwantar da ɗan irin yadda ake kwantar da rago lokacin da za a yanka waza ba hagu ya ɗau kayan yanka an san wanda diye wannan a yi nufinsa daman a mutu nufinsa ya yi kisa to ko uba ne ya waɗansa haka to shi ma uban hukuncinsa a kashe shi shi ma uban hukuncinsa a kashe shi wa amma in rabaru bisilahi amma da a ce uba zai jefi ɗansa da makami ya wurga masa makami a daba da nufin ya masa ladabi awa hanaga ko ko fusata yi dan yayi wani abu ne da ya fusata uban sai uban yayi wani abu da nufin ya nuna fushinsa da halin fushin abinda ba lalle ya kisa ba to sai Allah ya kaddara wannan ya zama sababin mutuwar dan to lam yuqtal bihi to wannan ba a kashe uban ba da wannan ba za a kashe uban ba da wannan kisan da ya ga ɗansa wala yi kutalul hurru bil abdi ba a kashe ɗa don ya kashe bawa haka yake a masabar balikawa haka yake a masabar shafi'awa amma hanafiyawa suka ce aiko ɗa ne ya kashe bawa sai an kashe shi ko da bawa ne wanda aka kashe shi ɗan da ya kashe shi sai an kashe shi a wajen hanafiyawa wal abdu bil abdi wana kashe bawa in ya kashe bawa kamar sa wa bil hurri wana kashe bawa ma idan ya kashe da in sha auliya ul hurri amma fa inda za a za a ce a kashe bawan nan da ya kashe da idan waliyan dan da ya kashe suka so a cewa a yi kisasa wa in ahayul abda idan ku suka ce sun kyale bawan ba za a kashe shi ba fa sayyiduhu bil hiyari to mai gidan bawan an ba shi tsari fitar kihi abdallah a cikin dai ko dai ya bar shi a matsayin ya zamo bawan su ya bar bawan nan nasa ya koma na su wanda ya kashe wa dan uwa aw fakihi ko kuma ya fanso bawansa minhum daga gare su bidiyatil magatuli ta fuskar ba da diyar wanda aka kashe ya ba da diyar wanda aka kashe din shi kenan walunse bilunse haka nan kuma ana kashe mace in ta kashe mace kawarta wa bayyana ce sudatu sudda ta yi bayyana mana annan zakara ya kutaru biha cewa idan namiji ya kashe mace to hukuncinsa cewa a kashe shi kama tukutaru bihi kamar yadda ake kashe mace idan ta kashe namiji wa annahu hakanan kuma sunna ta bayyana mana cewa yu'tabarul mumasalatu fid dini ana isnar da daidaita a addini fala yuqtalu muslimun walau abdan bi kafirin walau hurra ba a kashe musulmi ko da musulmin nan bawa ne idan ya kashe kafiri ko da kafirin da aka kashe da ne da bawa musulmi zai kashe kafiri da to ba a kashe bawa da musulmi ba lakin sai dai abin da yake kansa alaihi ta'ziru za a yi masa ladabi a tsananta ladabin ko gare shi yadda zai ji a jikinsa gobe kai ya sake irin wannan aikin kuma wanda suke gani suka gani ba an masa masu nufin su yi aiki irin nasa su kauce kada su kalhuri in katal abda kamar yadda da in ya kashe bawa ba a cewa a yi sakayya amma dai za a yi masa ladabi sosai wanda zai ji a jikinsa wata aziru ladabin nan rarbuhu mi'ata shi da ai masa bulala ɗari wa hamsuhu sadata a daure shi shekara guda horon kana awa abda da ne ko bawa wani kutar da ba wahidi idan mutane da yawa suka taru akan kashe mutum daya to su ba duk gaba ɗaya sai a kashe su sai a kashe su ko da su dubu ne za su taru akan kashe mutum daya to su duddubin su cancanci a kashe su gaban wufiya lahu wadda aka yafe masa bidal fatilina daga wanda suka yi kisan kai bidari sulhu ta fuska aka yi sulhu da shi min dami ahihil makatuli aka yafe masa daga jinin dan uwansa wanda aka kashe aka yafe masa shehun wani abu bidal afuyi daga yafewa ba gaba ɗayan yafewa ba izbarul afuyi katami domin sashen yafewa kamar cikakkiyar yafewa ne dangane da fi iskadil kisasi sare da kisasi da a ce za a kashe uban wayansu yara a ce 'ya'yan nan nasu sun kai ɗari sai ɗaya a cikin 'ya'yan nan ya ce shi ya yafe kada a yi kisasi casin da tara suka ce sai an yi kisasi to shi kenan ba da maganar a yi kisasi ɗayan nan da ya ce ya yafe sai a dubi ta tasa ba maganar kisasi waka zamin ba arilwa da sati haka nan daga sashen magada idan wani a cikin magada ya ce ya yafe shi ke da wafi zikirin ahi ta addufu da'i ilal akwai da aka ce duk da cewa ya kashe shi amma dai ai dan uwansa ne tunda dai duk musulmi ne to da aka ambace shi a matsayin dan uwa akwai jawo a tausasa wani tausasa wadda za ta sa a yafi wa izan haka nan akwai sanarwa bi annal qatala da cewa kisan nan da ya akula ya dau uku watal imani bai yanke yan uwantaka ta imani ba wa yasqudul qatlu bil afwi kisasi na saraya in aka sami yafewa daga waliyan jini ko wani a cikinsu illa fi katalil gilati inda yake aka ce yafewa daga waliyan jini ko wasu a cikinsu bai hana a ce a yi kisasi sai a kisan gila wanne ne kisan gila shine a yaudari mutum a jashi wani waje inda taimako ba zai masa imkani ba a kashe shi a wajen to wannan irin shi ake kira kisan gila to irin wannan kisa na gila ko din magada sun ce sun yafe ba makawa sai an yi kisasi ba makawa sai an yi kisasi ba na da min katil katil a kisa da aka yi na gila ba makawa sai an kashe wanda ya kisa wa in afal makatulu amdan idan wanda aka kashe shi kisa na gangance da gangan aka kashe shi to amma kafin Allah ya sa ya cika sai ya ce to shi ya yafi wani ne min haka amma na yafe masa ya zama ko wannan yayi ne da gangan to lazima warasa tahu yafe wadda ya ta zama dole akan magadan magadan dole su haƙura tunda kisasu nan ana duban haƙƙinsa ne shi da aka kashe fiye da haƙƙin magadansa wahada'an idan ko wanda aka kashe ne kisa na kuskure sai ya ce ya yafi an diyati daga diya ya ce ba sai ko karɓi diya ba wanda shi ya min haka kuskure ne kuma kakkuce sai ya biya diya amma na yafi masa to kana fi sulusihi to wannan in Allah ya sa shi din nan da aka kashe kisan nan na kuskure yana da abin da yake ya ninka diya ko ya haura ya fi wanda ya tayi amma idan bai da kome ko yana da abin da bai haura ni diyar ba ko ya haura diyar amma dai bai ninka ta ba to wannan ba za a yadda da yafewar tasa ba sai iyaka sulusun dukiyar tasa gaba da a hada da diyar da abin da yake a yanzu nasa sai a fidda sulusun sai a ce to iyaka wannan sulusun aka yafe amma sauran ba a yafe ba domin kamar yayi wasiya ne illa an yuji zahul wa rasadu sai fa inda yake magada suka ce sun yadda to tunda wanda ya wasiya da fiye da sulusi ma magada suka ce sun yadda ai wasiya ta zarci wal wasaya kharijatun min as-sulusi wa yuraddu ma da ma jaza illa an yujizahu al-warasatu to eh aka da man shi amna ai ba diya bace yawa in yace ya yafe din ma magana a koma a ce kuma sai sun ba da diya ya ce ai ta da ko da yake ya ce ya yafe ba kisasi ne sai dai in yace ya yafe kan ai kisasi a karbi diya to wannan sai ya zama diya ta zama ta waje ba to fattibawa abin da yake wajibi a son nan su wa'anda suke neman diyyar nan su bi wanda ake neman diyyar daga gare su ai fa'alal afi ai ya zama wajibi akan shi wanda ya yafa in aradal ittiba'a idan yana nufin bibiyar haƙƙinsa na daga diyya ittiba'ul qatil ya bi wanda yake san bil ma'rufi da abin da yake sananne abin da yake daidai shar'an ta fuskar shari'a bi an yudaliba hu bi diyyati ya neme shi da bada diyya bila unfi ba da tsanantawa ba kada ya neme shi da abin da yake ya haura niyya ka kuma ce zai neme shi da tsanantawa wala lubu aksara minha kada ya ce zai nemi fiye da niyya wa inna ma kulna abin da ya sa muka ce akwai inna ma a nan wa inna ma kulna abin da ya sa muka ce wa inda ma kulna abinda ya sa muka ce in aradal ittiba idan yana nufin wato bi idan yana nufin ya bi diyar a biya shi li'annal wajiba domin abin da yake wajibi alkisasu kisasi asalin kisan da aka yi da gangan to abin da yake wajibi a kisan nan da aka yi da gangan a biya a kisasi ai kisasi ba diya ba wadda ya tuba da lumfanu diyar a maimakon kisasin ne falau afa shi yasa da a ce ya yafe wanda aka kashe ko wanda aka wa aka kashe wa abun walicinsa kisa na da gangan sai ce ya yafe wa lam ha bai magana cewa amma zai karbi diya ba fala shay'a ala al-qatili illa ta'ziru ba abin da yake kan wanda ya kisan sai dai yin ladabin diyar ta saraya wajen malikawa haka abin yake zancen da yake rajihi mashuri a wajensu wajen shafi'awa ne za a ga jalaluddin suyudi ya haka yato zantuttuka biyu a nan akwai kauli da cewa kisasin ne yake wajibi akwai kauli da cewa a'a abin da yake wajibi ɗayan biyun ne ko dai kisasin kodiyar ko dai kisasin kodiyar walal qatili ada'un lidiyati ilayhi wajibi ne shi wanda ya kisa ya ba da diya ga waliyan wanda ya kashe ilal afi zuwa waliyan wanda ya kashe wanda suka yafe masa ohol aris su ne shi ne magajin su wanda aka kashe da bi isani da kyautatawa bila madalin kai ya taurin kai wala bahasin kai ce zai rage wani abu ya ba da diya cikakkiya ba tare da taurin kai ba ba tare da tauye wani abu ba wanda ya tulkatil amnan diyar wanda ya kisan kai da gangan min malihi tana kasancewa ne daga dukiyarsa ba ruwan auliyawo ba ruwan asibai a ce sai sun taimaka masa wanda ya kisa da kuskure shi ne ake cewa asibai ne za su biya masa diya amma wanda ya kisa da gangan wannan shi kadai zai biya diya halaka yanzu yanzu ku ba a ɗeba mata ajali ba kamar diyar a kuskure ba kisan da aka yi da kuskure wanda wannan aka ce ana ɗeba mata shekaru ma kafin a biya wattu addil aqilatu amda sabi wal majnuni kisa na ganganci a haƙƙin yaro kamar kisan kuskure ne hakanan mahaukaci idan ya kisa da ganganci kamar kuskure ne wannan diya za a bayar kuma an tashi ba da diyar waliyai asibai su suke biyan diyar zalikar hukumar maskur hukuncin nan da aka ambata min jawazil kisasi daga cewa ya halatta a kisasi wal aqwi anhu da kuma cewa ya halatta a yafe a bar kisasi ala diyati aula tare da cewa an karbi diya ko ko ba tare da an karbi diya ba wannan ba shadda akan wadin kuma ba faduwa akan lamdin aula sawa'un bisa ba da diya ne ko ko ba bisa ba da diya ba ta yi a ce an yafe kisasin amma a biya diya ta yi a ce an yafe kisasin ba tare da sai an biya diya ba to wannan tafe rangwame ne min rabbikum daga wajen ubangijin ku Allah ne ya yi muku rangwame alaikum gare ku wa rahma rahma ce bikum da ku haisu wasa alaikum fi zalika inda ya lota muku a cikin wannan hukunci walam yuhattim wahidan minhuma bai ce dole ga wanda za a yi ba kama hattama alal yahudil kisasa yanda Allah ya wajabta kisasi akan yahudawa a wajen yahudawa in aka kisa da ganganci to dole ne a yi kisasi ba maganar a ce a yafi walan nasara diyata ubangiji kuma ya wajabta diya akan nasara nasara kuwa ko aka kisa ko da da gangan ne ba magana a ce za a yi kisasi dole dai a karbi diya dole sai dai a karbi diya zalika ba famanita da wanda ya shishige ba da zalika bayan wannan famanita dal hudu da wanda ya ketare iyaka bayan wannan tsari da aka kawo ba da bayani ha bayan bayanin nan da aka yi wa'ada ila ma kana fil jahiliyyati ya koma zuwa tsarin da da can mutanen jahiliya suke bi ka katilil jani ba da afwi ba kamar a ce shi wanda ya kisan a kashe shi tare da cewa wa'yansu a cikin magada sun ce sun yafi aukatali ko aukatala aukatali gairil katili aukatali gairil katili ko kashe ya zama ba dofe kan katalil aukatali gairil katili ko kuma yadda suke kashe wani wanda ya kisa sai su ce wannan ai dan uwansa ne ko ɗansa ne ko ba ba uwansa bane bara a kashe shi to duk wanda ya irin wannan falahu azabu na liyim azaba mai radade ta tabbata a kansa fit duniya tun a nan duniya bilkatal ta fuskar cewa ya cancanci a kashe shi wal ahirati haka na azaba mai radade ta tabbata a kansa lahira bin nari da cewa za a sa shi a wuta shi yasa dan mutum daga kabila kaza yake kabila kaza ta kashe naka ai ba ka da wani haƙƙi ka ce za ka haƙƙewa wannan ba shi ya kisan ba ka nemi wanda ya kashe ma abin walice ka ba haƙƙin jinin ɗan uwanka a kansa amma ba ka ce ai tun da kabilar su ɗaya ko tun da gidan su ɗaya ai shi kenan kai za ka bi haƙƙin a kansa ba haka tsarin shari'ar Allah yake ba ولكم في القصاص
يا أولي الباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة akwai tsari da zai jawo a samu rayuwa a tsakanin al'umma da aka shar'anta sakayyan nan aka shar'anta cewa wanda duk ya kisa da gangan shi ma a kashe shi to haka ɗin zai jawo a samu baka'un azim wanzuwa mai girma ya ulil albab ya kuma abuta hankula al'uqulis salimati hankula makubuta hankulan da suke lafiyayyu akan samu mai hankali amma hankalin nasa ba lafiyayye ba ne to ba irin wannan ake wa bayani ba a'a ana bayani ne ga mai hankali hankalin da yake lafiyayye shine zai gano cewa tsarin nan da Allah ya yi ya fi kowane tsari tabbatar da ɗorewar rayuwa a duniya li'annal qatila domin wanda ya kisa za a lima idan ya san annahu ya kutalu cewa za a kashe shi irtada zai tsawatu fa a yanar sahu wa man arada katlahu ya zamo ya bar kansa tunda bai kashe ba balle ha a ce za a kashe shi ya bar wanda da yake nufin kashe shi tunda yana jin tsoron in ya kisan za a kashe shi fashuriya wannan ne yasa aka shar'anta kisasi la'allakum tattaqu ko dai ku kwaji kiyaye alkatala kashe bayan Allah mahafatal kawani dan tsoron sakayya wani dawo ulil albabi abin da yasa aka kira masu hankali aka ce ya ulil albabi inda yake an yi ijazi tunda la kufil kisas hayatun an yi ijazi ya ijazi wanda yake bil kasar ma'anoni masu yawa wanda su alaman suke cewa wannan ayar ko bangare na aya da bayanin ta za a yi mujalladai da yawa ba za su iya daukan bayanin ba ta fi karfin mujalladai da yawa kama bayan an yi ijazin kuma sai aka zo aka yi idinabi ta fuskar kiran ma abuta hankula wannan ya ulil albabi idinabi ne shi yasa aka samu a aya daya ko a magana daya a ce nan bangaren ijazi ne amma nan bangaren idinabi ne to abin da sa da aka sami idinabi da kiran masu hankali la'annahumul muta'ammiluna domin su ne masu tsayawa su lura a cikin hikimar kisasin ministi to ministi ka'idin ya fi kyau ministi ka'il arwahi ministi ka'i ba ce sai kafi ministi ka'il arwahi daga wanzar da rawuka cewa zai bayi zuwa a kyale rawuka wa iya ilkatil fil ahirati da cewa har lahira ma shi mai kisan ko mai nufin ya kisan za a raya shi domin ko ya bar kisan dan tsoron kada a kashe shi to ya zama ya kubuta daga azaban lahira ya zama ba a rike shi da kisan ba tunda bai ba saboda wannan hikiman ne fa a bil musakali imam malik ya tabbatar da kisasi a cikin yin kisa da abu mai nauyi da zai ɗau katon dutse ko katon curin ƙasa ya jefa wani sai wanda aka jefa wa ya mutu da aka samu sabani tsakanin malamai to suka ce ai wannan ba makami ba ne ba kisasi amma imam malik ya ce a'a a nan ma a yi kisasi me yasa imam malik ya ce a yi kisasi a nan aiki da masalihul mursala cewa duk da an faɗi ga dalilin ne yasa aka shar'anta kisasi to a nan in aka kale mutane aka ce ai wanda ya kisa da abin da yake musaggalu ba sai an yi sakayya ba wani sai ya koma kisan da shi sai ya ringa daukar musaggalin yana jefa wani sai wancan ya mutu ya ba an ce ba kisasi a ciki to imam malik ya ce a nan din ma ai kisasi ai ya tsorata ya daina ko ya tsorata ya daina kalbu haddidi kamar wanda ya kisa da abu mai kaifi yanda in ya kisa da abu mai kaifi ya za a kashe shi haka nan ma imamu malik ya tabbatar da cewa ana kashewa ana yin kisasi da abin da baya kisa a galibi kamar ya masa bulala da gangan har ta kai ya mutu ma malaka ta sai a yi kisasi ko da yake bulala galibi ba kisa take ba ko kuma ya fada masa sanda har ya mutu wallan da mati ko kuma mari ya mare shi sai ya mutu ma malaka ta sai a yi kisasi ko wanda aka yi wa dole sai ka kashewa ne sai ya kashewa ne imam malik ya ce sai a sai a sakaye shi yasa a wajen malikawa suka ce wanda aka yi wa dole akan ya kashe musulmi to ba shi da mafita akan cikin kashe musulmin nan ya fifita dan uwansa musulmi da rayuwa fiye da kansa karkari dai in bai kashe ba a ce shi to za a kashe shi to ya haƙura a kashe shi ya fi daga ce ya kashe dan uwansa musulmi shi yasa abinda yake wajibi kenan a kansa abinda yake lakatul musulmi imam halil shehu halil mai motasar a farkon babin saki ya kawo wannan magana ya kawo cewa kisan musulmi ba wani dole da zai ba da dama ga mutum a ya kashe musulmi ba tare da alhaki ya hau kansa ba domin kuwa fifita musulmin da rayuwa an faɗa amma kamar misali fadar bakan magana a janibin annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan aka matsa wa mutum ya zama in bai ba kashe shi za to ya iya yi dan ya tsira sai dai ce lakin sabruhu ajmal sai dai ya haƙura ɗin kai ya yi a kashe shi ya fi kyau amma dan ya yi ɗin ba a ce ya yi ridda ba a sannan كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها إلا لمن يزني بها kamar mace da ta rasa abin da za ta riƙe rayuwarta da shi tana halin matuƙar bukata kamar ta mutu ba ta samu wanda zai taimaka mata da abincin da zai riƙe rayuwarta ba sai wanda zai banna da ita to wannan dan ta yi bannar dan ta riƙe rayuwarta ba a ce za a bi ta da haƙƙin ɗannan nan ba wannan hali sai a ce ta sha lakin saburhu a jimalu sai dai ita ma ta hagora ta mutu ta mutu da yunwar ya fi mata ta hagora ta mutu da yunwar ya fi mata to kamar wanda yake ya rike wani wanda ya rike wani aka kashe shi to shi din da wanda ya rike da wanda ya kisan duk za a kashe su wajen imam malik da wanda ya sa da da kisan wanda yake shi ne ya kashe wani ne ya rike masa to duk za a hada su biyun a kashe wannan haka nan ma kuma daga wannan rarraba mar'ata wanda ya doki mace wato na haƙƙinsa kama a nusar da ya sa ka ba alamar wakafi ba wakafi ba ne wajen aya ce cikakkiya waje ne da ya kamata ya zama aya cikakkiya aka sa saboda maganar ta ƙare wata sabuwa ce shi ba wakafi ba ne to wanda ya doki mace ta saka da janinu ha sai dan da yake cikin ta ya faɗo tana da ciki sai dan ya faɗo tebarin wannan cikin nata to abin da yake kansa ya bada zubawa wanda yake ya ansa sunan bawa kyakkyawa cikakke namiji ne a matan ko mace bawan ko namiji ko mace daidai abinda ita matan nan ta barar namiji ne ko mace wannan ko bawan da zai bayar zai zamo ga magadan tayin na bisa tsarin yadda za su yi gado a tsarin shari'a da a ce ɗan zai faɗo daga cikin uwarsa da wani ya doka zai faɗo da rai amma kuma daga baya sai ya mutu to a da sai a ce ya ba da diya cikakkiya cikakkiya to mutu alaikum كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كتب أن فرلتا أكوكو idan ɗayanku ya ga alamun mutuwa idan wani a cikinku ya ga alamun cewa mutuwa zai yi ai asbabahu ya ga sabubban mutuwa min mararin makofe daga rashin lafiya wadda ake jin tsoron mutuwa a cikinta ko tafiya wadda take mai nisa wadda ba lalle a dawo ba so dawa irin ta ba dawowa ma ake ba ko ya zama ya kai karshen shekaru inda raka haira to an faranta masa inda ya zama akwai doki yadda zai bari hairan ana nufin mana dokiya an faranta masa alwasiyatu e wasiya marfu'un bi kutuba shi alwasiyatu din nan na'ibul fa'il ne na kutuba wato ba lilwalidaini bai wasiya ga mahaifansa wala karabina da yan uwansa bil ma'ruf da adalci kuwa yace in ya mutu ubansa a bashi kaza a dukiyar nan uwarsa a bata kaza yan uwa wani a bashi kaza wani a bashi kaza bi Allah ya farri lalganiya kada ya ce zai fifita mawadaci akan talaka irin yadda yanzu ya fi yawan afkuwa ba ke da ko mai kudi zai kyauta ko zai fidda zakka ta miliyoyi sai da bi yan uwansa masu kudi ko wanda suke kusa da shi ya ba su to ba irin wannan ba hakan wannan abin wajabtawa ne madarun mu'akkidu liman munil jumlati qablahu hakan din nan an nasabce shi ne bisa cewa mafuli ne mutlaki wanda yake ya karfafa abin da jumlar da ta gabata ta kunsa shine alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf alal muttaqina dan fararta fa akan masu tsoron Allah wa haza wannan fararta wasiya da da aka yi a farkon musulunci mansu dan shafe shi bi ayatul miras da ayar gado ita ce yusikumullahu fi auladikum wa bi hadisi an shafe kuma da hadisin lasu ya taliwarisi ba a yin wasiya ga wanda yake magaji ba a yin wasiya ga wanda yake magaji shi yasa shafe wanda aka yi dangane da mahaifan ne da kuma yan uwa amma wanda za su yi gado ba dan uwan da bai ba zai gado ba to shi wannan akwai dama a yi masa wasiya illa iyaka da can a yi masa wasiyar wajiba ce amma daga baya ta zama wasiyar ba wajiba ba ce sai an so za a yi masa فمن بدله بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم آه فمن بدله وان يسوي tsarin da aka faɗa al'ayyar isa'a ya sauya wasiyan nan an wace shi daga yadda aka faɗa ko ko shi ga wanda zai mutum yi wasiya ya sanya wasiyar a hannunsa amma shi da ya tashi sai ya sauya yanda shi mamacin ya faɗa a yi ba haka yi ba ya ga cewa ya ga wanda ya fi dacewa ko ga wanda ya fi so wa huwa muwafiqul shari'i ya zama ku shi yanda mai mutuwar ya dace da shari'a min shahid shi mai musanya wannan mai shi ba da shaida ne a wasiya ko ko wanda aka wasiya ne da ya zartar da wasiyar bayan mutuwar shi mai wasiyar ba da ma sami'ahu bayan ko ya sani alimahu bayan ya tabbatar da shi ya ji shi bai na masu ruwa lalazina yubaddiluna da da laifi ai da isa ilmu baddali laifin wasiyan nan da aka sauya na kan wa'anda suka sauya su wanda suka sauya shi mai sauyawar shi ya ɗau zunubi ya namu lazina halafu shara domin su ne wanda suka saba wa shari'a walmayitu bari'un minhu shi mamacin ba shi da laifi a nan ba ruwansa inna Allah haƙiƙa ban yi sami'u mai ji ne liƙaunin musi ga abin da shi mai wasiyar ya faɗa alim masani ne bi filin musi da ayyukan shi mai wasiyar bai jazi alaihi zai sa kayya a kansa kuma Allah masani ne ga faɗin abin da shi mai ba da shaidar da ya musanya ya faɗa yana sane da halayensa ko shi wanda aka yi wasiyar wanda ya sauya abin da shi mai masa wasiyar ya faɗa a zartar to Allah yana jinsa yana sane da shi domin hafa fa aslaha بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم faman hafa faman harar wasiyata wanda yake a gabansa shi mamacin nan zai wasiya a gabansa ne za a yi wasiya wahafa ya tabbatar alima ya tabbatar auzanna ko yana kyakkyawan zantan janafar karkata daga gaskiya mailan anil haƙi karkata daga yadda ya dace haɗa an ta fuskar kuskure min musin daga shi mai wasiya wanda ya tabbatar mai wasiyan nan zai kuskure yadda zai yi wasiyar ba haka ya dace ba ko yana kyakkyawan zaton hakan ne a wisman ko ko madaniya shi mai wasiyar zai yi ba daidai ba zai yi wasiyar tasa bayan da take daidai ba bayan ta amma da zalika ya zama ya ganganta haka bita su gani ta fuskar keɓance mawadaci ya ce kudin nasa a bayar ga wanda yake mawadaci a cikin 'yan uwansa ya kyale waɗanda suke talaka ba kome ko ko ya ce abinda za a ba su a ba su ɗan kaɗan ba su lahabai shi wannan da za a yi haka a gabansa ya gaba daidai ba ne ya yi ƙoƙari ya yi sulhu tsakaninsu tsakanin shi mai yin wasiyar da kuma su wanda za a yi wasiyar bainal musi wal musa lahu tsakanin shi mai yin wasiyar da kuma wanda za a yi wa wasiyar bi annahum an zalika ya hane su daga haka wa ha malahum ala shari'a ya dora su su bi tsarin shari'a fala isma alai to wannan ba laifi a kansa fi zalika a cikin abin da ya bari yayi abu mai kyau yayi abu mai kyau ko yaushe abin da ake bukata wato a tsaya ya za a sulhunta tsakanin mutane ba daidai bane a ringa kyalewa wani abu yana afuwa a cikin al'umma musamman tsakanin wayanda suke yan uwa wa asluhu za ta bayyana wa innamal mu'minuna ikhwatun fa asluhu bayna ahwaykum inna Allah hakika ubangiji gafurur rahim mai yawan gafara ne ga duk wanda ya koma zuwa gare shi ya tuba daga abin da yake ba daidai ba mai jin kai ne gare shi zai ji kanshi wannan wanda ya yi wasiya walil musi ga za a ji kanshi kansa mai wasiyar bi ma kala awwalan a kyale shi daga abin da ya faɗa da farko shi mai wasiyar da da farko ya yi ba daidai ba amma wannan wanda a gabansa aka yi haka sai ya faɗakar da shi cewa ai haka ɗin da kai ba daidai ba ne mai wasiyar sai ya gyara to shi kenan wannan shi da ya ba a ce ya shiga lamarin da ba nasa ba shi mai wasu nasiha nan cewa haka din nan ba daidai ba ne ba a ce ai ya shiga abin da ba nasa ba ne haka kuma shi mai wasiyan nan da aka nausar da shi cewa yadda da ya ba daidai ba ne ya yadda ya gyara to ai kuwa wato za a yafe masa kuskuren da ya da ko bannar da ya da ya ayyuhal ladzina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا قوة إن ديك سبالة قسكية كتب an faralta muku asiyabu azumi a faralta azumi a kanku al-imsaku anil akal wa shurbi wal jima'i me yake kira azumi kamewa daga ci ko sha ko jima'i na har yini kuwa tun daga fitowa alfajir haƙi zuwa faduwar rana ma'an niyyati ya zama ko an yi haka tare da niyya sannan ne yake zamowa azumi kama kutiba ala lazina min qablikum irin yadda aka faranta akan al'ummun da suka gabace ku min al'umami daga al'ummu lakin tashbihu sai dai kamantawa fi asalin saubi dangane da asalin azumin ne ba wai a tsarin azumin ba ko wakacin yin azumin lafi kafiyati ba wai yadda za a yi azumin ba irin yadda aka tsara mana mai azumi ya bambanta da yadda aka tsara wa al'ummun da suka gabata su yi azumi amma dai yadda aka dora mana azumin nan to su ma akwai irin azumin da aka dora musu la'allakum tattaqun ko dai ku kwabar al-ma'asiya ayyukan sabo kwa kiyaye ayyukan sabo da sababin azumin naku shi yasa wanda azumin sa bai hana shi aikin sabo ba to ai ba wani amfani ga azumin nasa inda yake zo a sashen hadisai wanda azumin sa bai hana shi kage ba ko faɗan magana da take ba daidai ba ko yi da mutane to ai Allah ba bukatar ya ce ya bar ci ko sha Allah ba bukatar wai ya bar ci ko sha abin da ake bukata babba da babare shi ai ya bar wannan sabawa Allah to li'annahu domin shi azumi yaksiru shahawata yana kare sha'awa allati hiya mabda'uha wadda ci wato ita sha'awa ita ce farkon saban Allah sha'awa ita take jawowa har a ce an saba Allah tabaraka wa ta'ala in aka bar sha'awa an tsira daga sabawa Allah ayyam
أياما معلولا فمن تعجل في يوم
فمن كان منكم كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون أياما ma'adudat kwanukan da aka shar'anta muku fa ku azumce su kwanuka ne nusiba an nasarce shi ne bi sumu da sumu mukaddara wanda yake za a kaddara ka bayan ce sumu ayyaman ma'adudat dalla alaihi siyam can kutuba alaikum siyam ya shirya bisa sumu din da aka shafi shi anan haka ya zaba amma suyudi shi yadda ya zaba cewa a ayyama din an nasarce shi ne ma da siyamu din to sai a duba dai a ga me hujjojin kowa akai ma'adodatin makididdiga qala'ila wanda suke yan kaɗan an mu'akkatatin bi adadin ma'lumi ko wanda yake an ɗeba musu adadi sananne wa hiya ramadan su ne watan ramadan sharadin wajabcin azumin ramadan musulunci azumi baya wajaba akan wanda yake ba musulmi ba akwai sabani tsakanin malamai amma kama anan dai malikawa su sun zabi cewa azumi bai wajaba akan musulmi ba shine zancen da ya furin jaye a wajensu shi yasa kenan ashe da a ce mutum musulmi namiji yana auren banasariya ko ba yahudiya sai ya zamo shi musulmin nan ya tafiya a watan ramar ya dawo da rana ya dawo tafiyar da yake ta kai ta kaso ce ya zama bai tashi da azumi ba saboda tafiya saboda sanda alfijir da yake to gare shi yana halin tafiya bai tashi da azumi ba sai Allah ya kaddara da rana ya kai gida to an faɗa kin a cewa sai ya ci gaba da shan azumin nan wannan tunda da ba a ce yanzu dan ya zo gida ai wajibi sai ya wato sai ya kame baki ba yana da dama da kuma a ce matarsa musulma ce ta tsarkaka daga jinin haira a wannan yinin to yana da dama ya sadu da ita yadda mai motarsa rake cewa falikadimin wadu zojacin dahurat to amma kamar wannan in an ce azumin bai wajaba ba akan ita matan nan to ya iya saduwa da ita ita wannan matar ba yahudiya ce ko wani sa'ariya shi yasa bata tashi da azumi ba shi yasa bata tashi da azumi ba saboda ita bata yarda ma da musuluncin ba to in an ce azumi ya wajaba akan ta ya zama shi mijin nan nata bai da damar ya sadu da ita da rana dan ko shan azumin da ta yi ba daidai ba ne amma yanda shi ya tafi a nan cewa ai musulunci sharaɗin wajarci ne kenan ya halatta ya sadu da ita walbulu da kuma walbulu da balaga sharadin wajabcin azumi balaga azumi bai bai wajaba akan duk wanda bai balaga ba wal aqalu sharadin wajabcin a azumi hankali azumi bai wajaba akan wanda yake mahaukaci wadda sharadin wajabcin azumi tsarkaka daga jinin haira da jinin bege wasu ya hatu sharaɗin wajabcin azumi lafiya wanda bai da lafiya azumi bai wajaba ba a kansa sharaɗin wajabcin azumi zama wanda yake halin tafiya tafiyar da yake ta kai a kasarin sallah to wannan azumi ai bai wajaba a kansa ya iya shan azumi yanda za mu ji a nassin qur'ani kaman kana minkum mariran wanda Allah ya kaddara a cikin ku yana halin rashin lafiya hina shuhudihi wakacin da azumi ya zo lokacin da watan azumi ya zo sai zama mai da lafiya mararan ya asuru ma husson azumin da rashin lafiyar da azumi zai wahala tare da wannan rashin lafiyar au ya hafu ziyarata mararin ko yana jin tsoron karuwar rashin lafiyar aka ce ma wawa jaba in hafa halaka ya sha azumin wajibi ne shan azumi wajibi ne akan mara lafiya in yana jin tsoron in yi azumin zai mutu a sannan dole sha azumin na wasu malaman ma har a cikin malikawa suka ce ko azumin ma a sannan in Allah sa ya kai bai mutum ba to amma azumin nasa bai isa masa ba batacce ne dole sai ya sake shi dan wa ce wa ce wala tulqu bi aydikum ila tahaluka eh au shadida azab ko ya zama yana jin tsoron matukar cutuwa to wajibi ne ya sha azumi awa na sufari wanda yake halin tafiya masafa ta kasarin tafiyar da yake ta kai a kasar rufa abdara ya sha saboda wannan amma da sharadin ya zamo ya yi niyyar shan tundare kuma ya zamo ya haɗa cikin tafiyar kafin fitowa alfijir to sannan ne yake shan yake halatta gare shi illa iyaka malikawa suka ce to ko da ne bayan alfijir ne ya haɗa cikin tafiyar ya sha saboda wannan tafiyar to abinda da yake kansa ramuwa a sannan shan da ya ba daidai ba ne amma dai ramuwa kadai ake bukatar saye ba za a ce kafara ba tunda wannan tawili ne garibi ka'idar malikawa kuwa ba a cewa wanda ya sha azumi kafara sai inda ya zamo ya yi tawili tawili ba a wannan ko tawili ne garibi to fa'iddatu abin da yake wajibi a kansa shi wanda ya sha azumin da sababin rashin lafiya ko sababin tafiya ya rama kidayar abin da ya sha sanai ya adada adadu ma abdara kidayar kwanukan da ya sha suke wajaba a kansa ya rama min ayyamin ha daga wasu kwanuka ya su muha da zai azumta badalahu a maimakon na ramaran din nan da bai azumta ba wa man kana la yudiqu sawma bi halin wanda bai da ikon azumi ma a kowane hali ya zama in yi azumin mutuwa zai ko cutuwa zai mai tsanani falfiduru to wannan ya sha azumin dole ne a kansa ba daidai bane ya ce zai azumi idan ko zai iya azumin amma fa zai ji jiki fidur to an so ya bar azumin ya haƙura do Allah kada ya yi azumin balle har ya ji jikin ya sha azumin in Allah ya kai bayan ramaran sai ya rama dinullahi yusur alharimu wanda yake ya tsufa al'ajir ya gajiya daga azumi saboda tsufa ya yi fidir da ya sha to wannan shi hukuncin su ɗaya da mara lafiya shi ba ya halatta ya sha da sai ya fi wala kari sai ya sha ba sai ya rama ba ba sai ya rama ba aka ce ma ba sai ya ba da fidiya ba amma wani kauli aka ce a'a ana bukatar ya ba da fidiya haka nan mai ciki idan ya zama tana jin tsoro ga kanta ko aka amin da yake cikinta to ita ba sai ta sha azumi a ta rama a sai ta ba da fidiya akwai wato kusan dukkan malamai sun tafi akan cewa za ta rama amma akwai kauli wanda yake nadiri na cewa ba za ta rama ba wanda duk masu masabobin nan hudu ba wanda ya tafi akan wannan kaulin a yanzu ne dai da ake son a burga ake kawo irin wannan kaululukan ana yadawa a cikin jama'a don a yi burga a nuna ai malaman ma da ake da su wai ba masu ilimi ba ne ba masu ilimi ba ne amma dai mara lafiya ma allah ya ce ya rama to me ciki ai karkari a ce ita ma dai hukuncin ta mara lafiya ne wanda dalili ne mai cewa shi ya fi kowa bin nasi zai ce ai ba sai ta rama ba ai ba sai ta rama ba saboda ai akwai wani a cikin sahabbai ko wani a cikin tabi'ai da yace ba sai ta rama ba akwai biyu a cikin sahabbai da suka ce ba sai ta rama ba amma wannan ruwa daga gare su shazza ce ko nadira kuma shi yasa gaba daya duk masu masabobin nan ba wanda ya tafi akan cewa ba sai ta rama din ba duk sun tafi akan cewa za ta rama wale hal fidiyatu za ta ba da fidiya wato wajibi ne ta ba da fidiya au yustahabu ko ko a'a ba wajibi bane sai ta ba da fidiyar an so ne sabanin akan cewa istihbaban ne a wujuba hakanan mai shayar da nono to ita ma ta iya sha idan zama tana jin tsoron in ta yi azumin ɗan da take shayarwa zai galabaita to ta sha amma ita ta ba da fidiya a fidiya a nan lodin nabi ne da amil miskin daga abincin da za a bayar ga miskini an kulle yau daga duk ranar da ya sha kuwa hakanan wanda kishirwa ta tsananta gare shi awil juhu ko yunwa ta tsananta gare shi shi ma ya halatta ya sha azumi amma fa zai rama to wa alallazina amma inda bai zama muta'addishu ba in ya zama muta'addishu shi koyaushe a rayuwa in yi awa daya bai sha ruwa ba to ai ya shiga wani hali tunan gaba ɗaya azumin na ya sare daga gare shi zai zama azumin ya sare gare shi ake cewa muta addishu wanda a ce yayi ni bai sha ruwa ba ina ai sai dai ba da shi za a yi ba sai dai inda ba da shi za a yi nin ba to wa alal ladina yudiqunahu fidiyatu fidiya ita take wajaba akan wanda suke da ikon azumi in abdaru in sun sha da an masakin ya ba da abincin almajirai bi irafati fidiyati lil bayani wato fidiyatu da ami masakiyin ya sa nan yadda su suka rubuta sabanin kira'an mu ne ba kira'ar da shi mufassiru ya ce zai tafi a kanta ba fidiyatu da ami masakiyin fidiyatu da ami masakin shi kuwa mudinabi ne daga marin jayen abincin garin zai bayar ga kowace ranar da ya sha wannan an shafe da farin ubangiji faman shaida min kuma shara falin faman ta dawa haira wanda ya kare da a wajen aikin alheri bi ziyarati alal qadar al maskuri ya kare bisa gwargwadon nan da aka ambata fa huwa karin nasa ay tadawo karin nasa hairul la ya fi masa daga kyakkyawan sakamako akai wa anta sumu amma dai ku yi azumi ayyuhal mudi'una ayyuhal mudiquna nan ma kafi ne ba mudiquna ba mudiquna ko da kuke da iko mudiquna ko da kuke da iko hairul lakum in azumin naku ya fi muku min al ibdari wal fidyati daga ku ce za ku sha in ya so ku ba da fidya in gunnu ta alamuna annahu hairun ne kun tabbatar cewa alheri ne fa fa'alu ku aikata shi ku aikata shi to alhamdulillah an zo sumunin ko shawar ramadana shine sumunin ko to alhamdulillah